أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تكتبوا فضلا من ربكم فإذا أفقتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبلي لمن الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته والحمد لله muna ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wadda ya ƙara haɗa mu a wannan mahadari mai tarin albarka a cikin wannan masallaci mai albarka cikin wannan lokaci mai albarka a daidai wannan rana mai albarka ta ranar litini wadda a yau muna sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kuma in ba manta ba dai muna nan a cikin suratul baqara inda ajiya muka kwana a ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat Allah ya ce ai hajji watanni ne sanannu wa man farada bihinna alhajja kamar yadda aka sani a jiya mun ce watannin aikin hajji guda uku ne akwai shawwal akwai zilqa'ada akwai zulhijja to Allah ya ce fa man farada fihin alhajja wanda ya niyya a cikin su na yayi aikin hajji to Allah ya bashi doka ya ce fala rafasa ba a hidima tsakanin mata da miji a yakin da ake aikin hajji wala fusuka Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma babu fasikanci a aikin hajji duk wani abu da zai sa a fita daga layin Allah to wannan an hana tun daga zage-zage da gulma da rada da annanimanci da abubuwa irin wannan duk sunan shi fusuku an hana a aikin hajji wala jidala fil hajj Allah kuma ya ce babu jayayya a cikin aikin hajji Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a rika jayayya a cikin aikin hajji ballantana a yi zanga-zanga irin yanzu da zaka ji wai al'azan wani bangare suna zanga-zanga ba a jayayya ma Allah ya hana wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da mutane suka aikata na alkhairi to ya alamhu Allah Allah ya san shi kenan a mabuhuni kuma duk abin da mutum ya aikata na sharri to shi ma bai buyan mu Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wata zawwadu kuma ku yi guziri kaga tafiya da bai wuce daga Najeriya zuwa Saudi Arabia ba to amma za ka ji Allah ya ce a yi guziri kar mutum ya je ya zama mai bara ko ya zamto mai yin wani abu irin wannan Allah ya ce a yi guziri shine malamai sufaye suka ce wata zawwadu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku yi guziri da me in a aikin hajji an ce a yi guziri min babi aula ashe ka yi guziri na tafiya kiyama domin a ranar alkiyama ba wani guziri da za kama Allah da shi in ba tsoron Allah ba domin rana ne wadda Allah yake cewa yau malayan faƙo malun wala banun dukiya da ‘ya'ya ranan ba sa amfani illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je ma Allah da kubutacciyar zuciya to kaga ashe ranan nan rana ce ta guziri na me na tsoron Allah domin duniya marina ne mabugan na can lahira saboda haka mai bakin kokari wanda zai guziri ya je aikin hajji to gomin babu aula a yi guziri wajen mai domin tafiya lahira wanda la mahala ta faru ta ƙari ya ce fa inna khairar zaji takwa domin lallai mafi alkhairun guziri shine tsoron Allah wanda a yanzu ya yi wuyan nan Allah ya sa mu kasance masu tsoronsa wattaquni ya ulil albab Allah subhanahu wata'ala ya ce ku ji tsoro na ya kuma abota hankali a jiya mun faɗa in wani alheri zai sa ka ƙaunaci wani to ba wadda ya dace ka ƙaunata in ba Allah ba domin Allah yana da wani gida wadda ya tanaza gidan ni'ima ni'iman da bai ƙarewa idan tsoro zai sa ka tsoraci wani to ba wanda za dace ka tsorata in ba Allah ba domin Allah na da wani gida wadda ya tanaza na hukunci gidan wuta wadda ba mai irin wannan gida saboda haka Allah ya kira ma'abota hankali ya ce to ku ji tsorona yau muka karanta laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkuru Allah inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin Allah an ce ma'ana daidai wannan wurin akwai wasu bayan Allah ne ko wani bawan Allah da ya kasance ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulallahi na ya aikin hajji na gama to kuma sai na ɓarke da harkan siye da siyarwa to daga cikin waɗanda muke tare 'yan garinmu ɗaya sai suna ta ma'ana yin mun surutu suna ta nuna mun ya wanda ya zo aikin hajji zai ɓige kuma bayan an gama da kasuwanci sai na ji zuciya na na ta ƙaiƙayi akan abin da suke faɗa mu wai shin ya rasulallahi ya matsayin hajji na manzon Allah aka ce shiru yana shiru sai ga sako sai Allah ya ce laisa alaikum junahun ai babu laifi a gare ku an tabtagu fadlan min rabbikum bayan an kammala aikin hajji komai an yi kuma ka barke da siye da siyarwa ka siya abin da a garin ku babu ka zo ka zo ka siyar ka ci riba wannan ba laifi in ji Allah an tabtagu fadlan min rabbikum ku nema falala daga wurin wa daga gurin Ubangijinku, ashe bayan ka ci riba na kaya aikin hajji, sannan kuma gashi ka ci riba na siye da siyarwa, duk wanda ya je aikin hajji bayan an gama, to yana da dama ya siye da siyarwa. Domin mai Allah ma yake cewa a cikin suratul Juma'a, yana cewa idanu diya lissalati min yawmil juma'ati fas'au ila zikirullah wa darul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ya ce da an kira izuwa juma'a to yanzu me ake so ku yi gaugawa izuwa sallah ku saki kasuwanci ku siye saye da siyarwa ku tafi ai sallah yayya wannan ya ji muku alkhairi inda kun kasance kuna sani amma Allah sai ya ce me fa iza qudiyatis salati fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kaji ya ƙara zuwa Allah ya ce idan an idar da sallan nan na ranar juma'a to yanzu da an idar ku tafi ku shiga ma'ana da ƙasan Allah ku nema falala daga cikin falalan Allah a nema arziki Allah ya ce bayan an nema arziki kuma da lokaci ya kai wani lokaci ya kai yamma Allah ya ce waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun ku kuma zauna ku yi ta ambatan Allah ko cewa ku kwa samu babban rabo to kaga ala ayyi halin dai ashe babu laifi wanda ya kammala aikin hajjinsa sannan kuma ya je ya siya ya siyar fa idza afadtum min arafatin Allah ya ce idan kuma kuka gangaro daga arafa fadkurullaha inda mash'aril haram Allah ya ce to wa ambaci Allah a wurin da ake ce mishi mash'aril haram a gurin muzdalifa kenan ma'ana yakin da aka yi tsayuwan arfa ana tsayawa rana haske ta fada to yakin da rana ta fada to ba za a yi sallah a nan ba za a gangaro ne a kamo hanya a zo musdalifa to an aka zo musdalifan nan to a nan za a haɗa magariba da isha'i ba za ka ce tunda lokacin magariba ya yi rana ya fada bari in yi sallah a filin arfa a'a haka manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku gangaro ku zo zuwa muzdalifa to anan muzdalifa anan za ku haɗa magriba anan za ku yi isha'i sannan bayan an idar da isha'i hadda wata guzurin bacci da ake so mutum ya yi anan shi ma wuri ne na samun falala baccin ma na daban ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan an hada magariba da isha'i ya dan kwanta har yayi bacci a gurin shi ma baccin sunna ne ka ko san banda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wane ne in yi har baccin shi irin nashi ake so kai ai sai manzon Allah shi yasa Abdullahi dan Umaru idan aka ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo wannan gurin yayi bayan gida to har shi ma sai guzirin bayan gida ko yana jin yi sai ya yi guziri ya taho da wannan al'amarin ya zo da shi gurin nan ya bayan gidan a nan shi ma ya bayan gida a inda manzan Allah ya to wanda yake aka to ina kuma akan addini kako san ba dama kenan to Allah ya ce idan kuka gangaro daga arfa fazkurullaha ku ta ambatan Allah ana so mutane su yi ta ambatan Allah suna ta labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak duk wannan haka ake so ku yi ta ambatan Allah ana zikir anan muzdalifa kenan Allah ya ce wa wa na'am wazkuruhu kama hadakum ku ambaci Allah kamar yadda Allah nan shi ne wadda ya shiryar da ku ana so a yi ta ambatan Allah a daidai wannan lokaci wa in kuntum min qablihi lamina dallin Allah ya ce wa in kuntum duk da ko ku kun san kun kasance gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun kasance ba ku sani ba a nan balin ba batattu za a ce ba sai a ce ai kun kasance tun gabanin zuwansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun kasance ba ku sani ba sai da ya zo ya nuna muku ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am ثم أتيذوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله نعم إن الله غفور رحيم الله أكبر ثم عفيدوا من حيث عفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله يتي ثم عفيدوا sannan kuma ku gangaro ma'ana ku taho gaba ɗayanku a rukuni min haisu a fadan nasu ta inda mutane suka gangaro ma'ana kar ka zama kai shi zuzi mutanen nan gaba ɗaya sun biyo ta dama kai kuma sai a ga ka koma ka biyo tagu ba a so a yi shi zuzi ku gangaro ta inda mutane suka gangaro wastaghfirullah Allah ya ce kuma ku tuba izuwa ga Allah ashe ba wanda ya cancanta a tuba izuwa gare shi in ba Allah ba don mu haɗu da maza da mata da yara da manya wannan hali da muke ciki mai ta tuba izuwa ga Allah madamin mun tuba Allah zai ba mu mafita domin shi yake faɗa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yumdikumene wa yaj'al lakum anharan wa yaj'al lakum wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ala ayi halin dai in an tuba zuwa ga Allah to Allah zai mana abubuwa na alkhairi Allah zai ɗauke mana duk abin da ke damun ashe ya dace mu ƙara tuba zuwa ga Allah jama'a ko ba komi ai ko mu ya dace mu tuba mu da muka zo al'umma na ƙarshe duk motsin mu in ka kalla laifi ne in ka kalla idanunmu ba sa kallon komai sai kuskuren hannu bai taban komai sai kuskure kunnin bai jin komai sai kuskure zuciyan baya ɗarsa komai sai kuskure ashe min babu aula me mu ne za mu yi ta tuba manzan Allah da bai taɓa laifi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake ce mai liya gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima sai ka ji kuma shi yana tuba a kullum so ɗari a wani hadisin a kullum kuma sama da so saba'in ashe ko in annabi zai tuba ashe min babu aula mu da kai ka aikan namu ma ya wuce gona da iri to saboda haka Allah na ta cewa wastaghfirullah mu tuba izuwa ga Allah inna Allah gafurur rahim lalle Allah ya kasance mai gafara Allah ya kasance mai jin kai saboda haka da mun tuba Allah shi ko zai karbi tubanmu saboda haka me muke jira mu ta tuba shi yasa muke ma Allah godiya da ya tashi hada mu sai ya hada mu da Shehu Tijjani radiyallahu anhu Shehu Tijjani ya koyar da mu duk sadan duniya mu yi istighfari dari mu yi salati dari mu yi hailala dari sannan yamma na yi mu yi salati dari mu yi istighfari dari salati dari hailala dari sannan a wazifa mu yi salati talatin mu yi istighfari talatin salati hamsin mu ƙara koma mu yi hailala ɗari sannan sai mu zo kuma mu yi salati jawharatul kamal mu yi sha biyu ya ƙara koyar da mu duk mako mu haɗu mu yi ta ambatan Allah a duk ranar juma'a kaga mun gode ma Allah wanda ya mana wannan arziki mun kasance idan aka ce suwa suka bi ambatan Allah mu za a nuna in aka zo aka ce suwa suka bi salatin manzan Allah mu za a nuna in aka zo aka ce suwa suka bi istigibari mu za a nuna ko Allah ya yi alkawari ba zai halaka bayi ba madaman an suna yin mene istigibari to kaga muna istigibari Allah muna godiya Allah ka tabbatar da mu a cikin zumra na masu istigibari Allah ya ce wastaghfirullah ku tuba zuwa ga Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ya kasance mai gafara mai jin kai Allah ya gafarta mana na'am فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا نعم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا نعم والله سريع الحساب الله أكبر فإذا, قض... فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله يتقبل تيوى فإذا قضيتم مناسككم الله يتي إذا كنت قارئ ma'ana kuka kammala manasikul hajji bayan kun dawafi kun yi jakun jifa kun kaza kun kaza duk abubuwan da tsayuwan arfan nan duk kun tsaya kun gama to Allah ya ce kuma fazkurullaha ka zikirukum aba'akum to ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku ka san wannan arfa din wato jama'a da yawa na da bukatan a yi musu bayani arfa ba ƙaramin alkhairi ba ne domin wadda ya rasa arfa ya rasa aikin hajji duka an samu wata mata ta je aikin hajji take cewa ai mun je aiki mun ga fitilu mun haulinta mun sha madara mun cika ji saboda haka duk abin da ake bayarwa mun gani an bamu duk abin da ake samu na samu amma abu ɗaya ne ban samu ba aka ce mene ta ce tsayuwan arfa aka ce to aiko kin je yawo saboda alhajju arafa ba wani abu ake ce ma aikin hajji ba shine arfa saboda haka a gaya ma duk wadda ya je niyya to lallai ya kula da arfa kai arfa ya kai matakin da ko mutum bai da lafiya za a ɗauko shi a aje shi a filin saboda ya samu aikin hajji kenan in ko baka samu arfa ba ba wani jinin da za ka zubar ya maka kwabarin ɗin samun arfa to saboda haka a kula Allah ya ce fa'iza ƙazaitun manasikakun idan kuka ƙare kuka kammala tun manasikul hajjin ku Allah ya ce faskurullaha ku ambaci Allah ashe masu zikiri suna da tushe manzan Allah shine shugaban zakirai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin duk inda Allah zai ce a ambaci Allah yana fara magana ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan da sahabbai sannan kowa ya shiga to saboda haka mu zama zakirai fazkurullaha Allah ya ce ku ambaci Allah ka zikirukum aba'akum kamar yadda kuke ambatan iyayenku da idan aka zo kafin manzan Allah ya zo ya shiryar da mutanen nan ya sanar da su ilimi na sanin Allah ya suke yi hawa kan wannan ma'ana dutse suke yi shi kenan sai ka ji suna yadda ka ji ana yin nan yanzu ya yi hu sai ni wane ɗan wane jikan wane muna bin su wane jini kaza mun yi sadaukai kaza yadda kake ganin ƙauraye dai suna yi din nan suna kuwa suna abubuwa iri-iri kuma suna ambatan iyayensu sai ni jikan antaru sai ni jikan kaza duk irin waɗannan sunayen suna faɗe shine Allah ya ce to da zaran kuka ƙare abubuwa manasikun ku faskurullah to yanzu za ku rika ambatan Allah ka zikirukum aba'akum kamar yadda kuke ambatan iyayen nan naku Allah ya ce au ashadda zikira kai ku ambaci Allah sama ma da yadda kuke ambatan iyayenku yadda kuke sai ku ƴaƴan wane ƴaƴan kaza ƴaƴan kaza to yanzu ana so ku yi ta ambatan Allah ne kawai sama da yadda kuke tuna iyayenku kuke ambatan su Allah ya ce faminan nasi yana daga cikin mutane man ya ƙulu akwai mai faɗin yana cewa rabbana atina fi duniya ya ubangiji ka ba mu duniya wa malahu fil akhirati min khalaq amma kuma shi baya roƙon wani abu daga lahira ma'ana a bashi duniya ko da lahiran ba zai samu komi ba aka ce wannan masu irin wannan addu'an su ne waɗanda suka kasance ba musulmi ba a wannan lokaci ina kuka fito duniya ina za ku duniya su bayan duniya ne daman auganinsu ba bayan Allah ba wannan kaga addu'a wadda suke yi addu'a ne wadda ba mai kyau ba ka roƙi a baka duniya bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya shagaya a alƙur'ani yana cewa a duniya mal'una duniya tsinanniya ne mene abin roƙo a baka tsinannen abu tsinanne ne duk abin da ke ciki banda ambatan Allah da abin da ya kama ya kalan tsarin abin da Allah da annabi suka yarda da shi amma in dai ba haka ba komi a duniya tsinanne ne da duniya wani abu ne na gabas da Allah jama'a Allah ya ba mu kafiri duniya ya hana musulmi ai ba za a yi haka ba to amma saboda lalacewan duniya da tsinewan duniya ne sai ta zama haka shi yasa sai ta zama a duniya sujinul mu'min wa jannatul kafir duniya sai ta zama kurkuku ne na munini kullum a cikin damuwa da zillimi da ya zan yi amma kuma aljannan kafiri ya wanda kanshi ya yadda ya ga dama ma'ana abin da ake nufi duk wahalan da munini ya ci a duniya in ya je lahira sakan ɗayan an sa shi a aljanna aka ce wani kuwa ka taɓa shan wahala zai ce ai ban ma taɓa jin sunan wahala ba tunda Allah ya yi ni saboda daɗin ni'iman Allah na aljanna haka kuma kafirin da ya dinga jin daɗin duniya ya yadda yake so a duniya to shi kuma an saka shi a wuta na sakan ɗaya aka ce ka ko taɓa jin daɗin duniya emeka zai ce allah bai ma taɓa halittar daɗi ba ni yanzu ma na ji kalman daɗi saboda azaban da wutan allah yake da shi to ka gashe duniya ba wai wani abu ba ne kuma abin haushi da takaici wai yau musulmi in ya ga wani ya samu kuɗi yana samun kuɗi sai ka ji yana cewa kai wane ya samu yaddan Allah a kuɗi ai Allah subhanahu wa ta'ala in ji annabi yana ba wa du yana ba duniya yana ba wanda yake so yana ba wanda bai so amma Allah bai ba da imani sai ga wanda yake so ashe ba wanda ya samu duk abin da ake nema sai wanda Allah ya ba wa imani Allah ya cika zuciyarmu da imani to kaga ashe duniya ba wai wani abu bane shi yasa zaka ji annabi na cewa al'a'dha'u arba'a makiya gaba ɗaya guda hudu ne a farko annabi yace na farkon maki shine ash-shaytan shaytan makiyin mu ne inna shaytana aduwwun fattakhizuhu aduwa shaytan makiyin ku ne ku rike shi a matsayin maki kaga ashe shaytan bai da guri sai yaya sai ya hallakar da al'umma me ya kamata ashe shedan ne ya kamata mu rike a matsayin maki na biyu kuma sai a duniya sai duniya kaga duniya ita ma makiyar mu wanda ya bi na duniya zai wai gane ya ci shi a wuta kawai Allah ya tsare mu sai na uku sai san zuciya shi ma san zuciyar nan yanzu gashi bauta ake mashi kafi duk kowa komin gaskiya shi ba ruwan shi yadda yake so haka zai yi kawai in aka yi magana ya ce ra'ayi na ne har ma hausawa na da wani tsarin wai aljanna kabarinka daban nawa daban wai a bar ni in yadda na ga dama yanzu zama bawan zuciya na kawai to har tara wallahi duk wanda yake daidai ya sani wanda bai daidai ya sani karka yadda ka zama bawan zuciyanka tana karanta ma yi kaza kuma ka yi a bar kaza kuma ka bari a in zuciya ta zo da abin da ba daidai ba a yi raga-raga da ita a yadda yanzu ko mutane sun zama bayan son zuciya Allah ya tsare sannan sai ita kanta zuciyan ka san son zuciya daban sai kuma nafsu zuciyan daban ita kuma ita ke cewa a ji daɗi kai ba za ka kwanta ba sai ka sha madara kai ba ka kwanta ba sai ka ci nama kuma ka ga mutum ya kasa sukuni sai ya je ya siyo yana ci kuma sai ya natsu to saboda haka a yaƙi waɗannan in za ka yi addu'a bari ka ji yadda ake addu'a Allah ya ci gaba da cewa wa minhum daga cikinsu akwai man yaqulu mai cewa rabbana atina fid dunya hasana ya ubangiji ka ba mu duniya mai kyau duniya mai kyau ita ce duniyan da ba za ta raba ka da Allah ba amma duniyan da yanzu take zuwa hannayenmu Allah ka gafarta mana wata irin duniya ne mai haɗe da kwamacala kawai in banda yau wane ne wai za a ce yanzu da za a baka daloli na amurka daga zaria zuwa china ma'ana su tafi tun daga zaria har china su yi randa bawul su dawo din naka ne amma ba na halas ba ne na haramun ne ya za ka yi da su wai sai ka ji mutum ya ce zan tsarkake su ka yi ne za su tsarkake ka ne haramun ne za ka iya tsarkake su kuma haka muke ai sai in ta sadaka ai sai in ta zakka ai sai in ta kaza to me Allah zai da rubabben dukiya inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karban wani abu sai mai tsarki saboda haka makiyaya haramun komin yawan shi Allah ka hana mu haramun komin yawan shi kuma ka rika kokari ka ci halal ka samu halal komin kankantan shi Allah ka yarda mu samu halal amma yanzu ba mu damu ba ya ki halas ya ki haram wannan babban musiba ne yanzu wai haramun din ma ya zama sai kana da hanya haramun ba motan haram ya cika haddani ake yi ana zana mutane ana ture su ana wurgo su kasa sun makalkale wallahi sai sun mabu motan haram haramun ya cika an dage kowa ya dage yanzu fasikanci da fasadi da munanan ɗabi'un nan da yanzu suke damun al'umma billahi lazi sai kana da hanya kar Allah ya bamu wannan hanya wanda ke da hanyar ma kar Allah ya nuna mana shi balle mu yi hulɗan balle ma ya samu a ciki to yanzu kaga motan banna har ta cika amma sai ka ga ga inda ake karatu ko ga inda ake aikin Allah walla ka ga mutane ba ruwansu da gurin ana magana ce ka ji mutum ya banka ɗakiwa to dole sai na je nan ai aljanna na mai rabo ne a kaji shi ma yana da bayani amma ga can wurin zalunci da fasikanci da abubuwa na haramun shi kuma a walakanta shi a ingije shi a ture shi wallahi yana nan a gurin ya nace shi ba sai an ci haram da shi Allah ka tsare mu kuma wallahi duk wanda yake jin wannan ya san gaskiyar kenan yanzu wallahi akwai waɗanda in za ka yi musu hanyar haramun har sai sun riƙa biyan ka haramun wadda idan mutum ya ci ya ci wahala in mutum ya sha ya sha wahala in mutum ya ɗaura ya ɗaura wahala amma Allah ba ruwansu kawai yadda suka ga dama suke so su yi su dai a yi kawai a ce sun wuce gurin kai wane ya sha kwana kwanan jahannama ina ma'anan ka sha kwana ba haka ake yi ba kai ai wallahi wane a ya tashi anan ai wane kuma ya sha kwana ya sha ya sha kwanan jahannama ana manna ya tara kudi ya je kuma ya tara gidaje ya tara motoci da mashina ya auri matan duk da ya ga dama duk ba da kudin da Allah yake so ba da haramun wai kuma ana masa manna ya sha kwana yanzu ya wuce wurin su mutane dai ba ruwansu kawai su ganka da wadata saboda haka rifa kanka kalubale tunama kanka lokacin da aka zo za a kai ka kabari wane saboda kauna zai ce a haɗa mu matanka ba za ta yadda ba ɗanka ba zai yadda ba mahaifiyanka ba za ta yadda ba mahaifinka ba zai yadda ba abokin nan naka ba zai yadda ba kai sarkin cewa gyara kintsi a gyara a gyara gaba alhaji ya zo wucewa tana mutuwa shi ma ba zai yadda a haɗa ku ba duk kukan da za ka ga matanka na yi ana ɗauko ka tana kaman ta kwace makaran ana cewa a'a malama kwantar da hankalinki da Allah ai mai haƙi bayani alaji ne ya rasu shi ɗaya amma kuma ga masoyiyan shi ta ce sai ta bi shi ta taya shi kwana a haƙa ramin da faɗi inda zai isa mutum biyu to ka ganta a china billahi labi ta ce a ai wanda ya mutu ya mutu to kaga wanda za a sa ka kai ɗaya ba wanda zai taya ka hashe min babu aula kai mu kanka karatun tana duk abin da za ka ci ka ci da lura duk abin da za ka sha ka sha da lura duk abin da za ka ɗaura ka ɗaura da lura kar ka damu da wai ai baba yanzu wani bai kai ka ba amma ga shi ya mu ƴaƴan shi kaza ya mu ƴaƴan shi kaza matan shi ya musu kaza ya musu kaza ai baba gaskiya wannan ma sai a zage mu a gari a wallah kakka je ka kawo kamaya maya ka ba su domin lokacin da za a ragargaje ka wallahi suna duniya suna shan daɗin su mai shan madara na sha mai cin kaza na ci mai wandakan shi a zai a samu matanka ta auri makiyanka ya zo gidanka akan gadanka kai kuma kana can a kwance wannan muna gaya mu kanmu gaskiya ne kabarin nan da muke gani dukkan asa kowa sai kabari yayi magana ya ce wane dan wance eh, dan wane to ka ganni dai just ka ganni in ka ga alheri kai ka zo da abinka in ka ga sharri kai ka zo da abinka ashe wanda zai yake da wannan kalubalen jama'a ya ga ya samu duniya ko ta ha- ya kyalas ya kyaran wallahi wannan musiba ne da ya damu duniya ya damu al'umma kowa ya kosa sai ya kuɗi kawai kuma Allah bai shirya kowa ya bashi duniya ya bashi kuɗi ba kuma wallahi azaba ne mai yawa Allah ya ma kowa kuɗi azaba ne mai raɗaɗi to ina da kuɗi kana da kuɗi kina da kuɗi to yanzu in shaddan gidana ya cika wa zai zo ya kwashe mu wanda zan kira shi ma yana da kuɗi yaya idan ban da lafiya ba yanzu zan je asibiti a duba na aban magani an operation ne a yi min to ina da kuɗi likita me ya kai shi asibiti ba za ku ce kuɗi ba to shi ma zan kira shi ne yana da kuɗi ya zo ya min me shi kuma likitan ran da garin shi ya rushe ni ne na iya gini shi kuma yana da kuɗi ni ma ina da kuɗi to yanzu wa zai zo ya gina kaga babu kenan ashe ba mu kuɗi duka shi ma bala'i ne mai zaman kanshi akwai hikima a cikin Allah ya ba wani ya hana wani kenan zai zama na mai kuɗi na da buƙatan talaka talaka na da buƙatan mai kuɗi to kaga duniyan nan kowa ya ribe ido sai ya same ta to Allah ya ba mu hasana Allah ya ba mu mai kyau wa fil akhirati hasanatan sannan kuma za ka ji suna addu'a suna cewa ya Ubangiji lahiran ma ka ba mu hasanatan wacce ce hasana ko a lahira ka ganka a cikin jannatul firdausi Allah ya sa mu a ciki ga ka ga manzan Allah dan ko a aljannatai manzan Allah na firdausi nan ne headquarter na aljannatai gaba daya to in ka ganka a firdausi ko ka samu lahira hasana wa'ina azaban nar Allah mun san kana da wata wuta mai raɗaɗi ya Ubangiji muna neman tsarinka daga barin wannan wutan Allah ba mu san ko ganinta mu yi balle mu shige ta balle mu ji irinta Allah ya ce ula'ika lahum nasibun mimma kasabu waɗannan wanda suke irin wannan addu'an na Allah ya ba su duniya mai kyau ya ba su layira mai kyau ya tsare su daga azaban wuta Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suke da rabo min ma kasa guna daga abin da suka yi tsororiyan shi ma'ana suka aikata suke da rabo waɗannan kaga wanda ya ce a bashi duniya ko da lahira ba a bashi komi ba ai kasan bai da rabo ya zo kenan ya zo ta yaɓe rabari wannan da bai zo ba da ya fi mishi domin lahira idan aka zo ranar da aka gama komi kafiri zai ciza yatsa ya kalla dabbobin nan da aka ce musu su zama turbaya gaba ɗaya sai ka ji kafiri ya koma cewa ya kulu ya laita ni kun tutura ba ina ma da Allah zai ce shi ma ya zama ƙasan zai a ce haka ai ba makawa yana nan azaba akan azaba Allah ka tsare mu to ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab Allah kuma shi ne mai gaugawan hisabi kila wani ya ce kai zai sa kwakwalwa ba ka san lamarin Allah ba a sa hankali ba a sa kwakwalwa ba a sa tunani kawai abin da ake nema taslimi Allah ya ce zai yi ka ce alar ra'asu wal ayn na yadda to ranar lahira za a haɗo tun daga mutan farko da ƙarshe Allah zai hukunci a hukuncin kuma da zai yi a misali bai wuce a ce kamar rabin sakan ko ko bai wuce a ce rabin yini gaba ɗaya ba za a gama hisabi daga mutane dabbobi aljanu kowane halitta za a gama hukunci dan wuta ya wuta dan aljanna ya aljanna waye kai Allah sauri abun hukunci babu to kaga kar ka sha ka cuta kai damfara kai ha'inci kai zamba cikin aminci wai ka sha duk tanila wallahu sari'ul hisab Allah mai gaugawa ne a gurin hisabi kowa za a zantar mashi da abin da ya aikata a yi mashi hisabi da haka hattara direba ka san me za ka aikata saboda in an zo ranar alkiyama ka san menene za ka kalla kuma kowa duk abin da ka yi tun daga aiki an rubuta har zance an rubuta ma yalfazu in min qawlin illa ladayhi raqibun atid ko da aka ce an rubuta Allah kai mana gafara ko me ka faɗa an rubuta akwai mala'iku raqibu atid su aikin su rubutu amma ka ji saboda rahama da Allah ya sakin mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kai aikin alheri an izan take sai mala'ikun nan su sauri su rubuta na hannun dama za su yi sauri su rubuta wane ya yi aikin alheri ba jinkiri amma mutum na saban Allah da sun zo nan hagu za su yi rubutu sai na dama su ce kaɗan jinkirtan jinkirta mashi ƙila ya tuba an ce sai an ba mu kowanmu dama na tsawon sa'a shida awa shida ko ya ce astagfirullah wasu al'umma suka samu wannan banda al'umman annabi sallallahu alaihi wa amma a haka a tuba sai an jira ka na awa shida ka saba ma Allah wai ko ka ce astaghfirullah kai nadama cikakken nadama Allah ya gafarta kuma ba za a rubuta ba banda al'umman annabi wani al'umma suka samu idan sun aiki mai kyau a sa musu tun daga goma har zuwa ɗari har ɗari bakwai har ninki mare adadi sai al'umman manzan Allah in sun laifi ba su tuba ba har aka ba da bonanzan awa shida suka ƙi tuban nan to kuma an tashi sa mashi laifi za a sa mai guda ɗaya ne zunubi ɗaya za a samu shi to wanda koya gigi zunubi ɗaya ɗaya ya taru ai ya kai shi wuta wannan bai asara ba ba ƙaramin asara ba ne al'umma mu tuba mu yi ta tuba zuwa ga Allah duk wanda Allah ya tsare zai mashi hukunci zai mai dikin dikin wallahi ba wanda zai kai kanshi aljanna duka wallahi ba wanda za a yi mai hisabi dikin dikin ya shiga aljanna babu shi sai dai rahaman Allah wani annabi na faɗan haka ya ɗaga hannu ya ce wala anta ya rasulallah ya manzan Allah ko kai aikinka ba zai shigar da kai aljanna ba manzan Allah ba ya ce ko ni aikina ba zai shigar da ni aljanna ba sai Allah ya cuɗanya ni da rahaman shi to annabi ba wanda ya iya tsarki annabi da ya iya allola annabi da ya iya sallah annabi da ya iya zakka annabin da ya iya dukkan ibadu shine Allah ya ce ku kalla yanda ya yi ku yi ya ce aikin shi shi ma bai dogara da shi ba ina irin ka iri na irin ki wanda kwama cala kawai kai dai kawai ana kwakwabawa dai Allah ya dubi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahu sari'ul hisab Allah mai gaugawa ne wurin hisabi ba ɓata lokaci saboda haka hattara ko yanzu baka ga alaman hakan dan ka gane ba yanzu abin da yanzu take-take yanzu da in za a saudiya ba a kafa ake zuwa ba amma aka koma wai an ci gaba aka koma zuwa a jaki aka ci gaba a doki a raƙuni yanzu wanda yake zai ya shirya zai je umara da Allah a wannan da wanda zai je a kafa yake zai yi zai yi idan ya hau jirgi an izan zai gan shi kawai a jidda an kawo in kuma yanzu ya ga dama saboda Allah ya nuna ma hisabin da gaske Allah na yi da gaugawa yana danna plus da times da kaza da kaza sai ka ji du wai ya kira na Saudi Arabia su gaisa su tattauna har ya bashi sako to Allah in ka samu zuwa rauda ka ce ina gaida Annabi Muhammadu a waya kaga wannan sauriya kake gani to wannan ba kai mamakin shi ba sai hukuncin Allah to saboda haka hukumun lahu la ajab wallahu sari'ul hisab Allah ya kasance mai gaugawa ne mai sauri a cikin hisabi na'am واذكر الله في أيام معدودات na'am فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه na'am لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون والله أكبر واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تهشرون Allah nan da ya ce yana da gaugawa a gurin hisabi da sakamako ta take shine ya ci gaba dai muna nan dai akan maganan aikin hajji yadda muke ta bayanin hajjin to Allah ya kira mu Allah ya yarda mu ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kawo mana sanadi na alkhairi yace wasqurullaha fi ayyamin ma'dudat Allah ya ci gaba da kiran annabi da sahabbai da duk wadda ya Allah ya hore mu zuwa aikin hajji ya sauke barali Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ci gaba ku yi ta ambatan Allah a cikin wasu kwanaki kididdigaggu wasu kwanaki kenan sune ayyamut tashriki ranan sallah da ranan ma'ana yawon sallah na farko da ranan hawan daushe mu a wurinmu kaga kwana uku nan to kwana ne masu daraja za ka ji manzan Allah a wani hadisin yana cewa ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shirbin wa zikirullah kwanakin nan na tashriki kwanakin jifa guda uku to kwanaki ne na ci kwanaki ne na sha kwanaki ne na ambatan Allah azumi ya halatta amma banda a rana kwana uku nan Allah baya so ka ce za ka yi azumi ran sallah Allah baya so ka ce za ka yi azumi washe gari ba a so ka ce za ka yi azumi washe gari na uku ma'ana zuwa ran hawan daushe Allah baya so rana ne na a ci a sha a yi zikirin Allah shi yasa aka ga duk gidajenmu ko a lokacin da gari zani bai ji jiki ba za ka ga ana kabaki na tuwo ana aikawa guri-guri ana zama ana ci a zumunce saboda lokacin akwai abubuwa akwai zuciya akwai arziki yanzu wai ba arziki a da arziki amma fa an batar da zuciya yanzu ba arziki a da arziki amma an batar da taimako mutane ba sa da fahimtar su ba wani ya ci loma ɗaya ba su san me Allah zai musu ba sanadin sun ba wani loma ɗaya to rana ne wanda ake so a soya kek a soya dubulan a soya cincin da nama a ci a sha haka Allah ya ce kuma a yi ta ambatan Allah wai kar a ci kuma a sha a yi ta harkan dj ana wake-wake ana rawa ana turereniya a a ci a sha a ambaci allah a kwana ukun nan ranan sallah ranan washe gari da ranan hawan daushe su ne ayyamun tashiriki waskurullaha fi ayyamin ma'adudat a cikin kwanakin nan ku yi ta ambatan allah faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alai allah ya ce wanda ya gaggauta a cikin kwanaki biyu ma'ana daga ran sallah da washe gari yana gamawa shikenan sai ya ce to shikenan ni bari in koma kawai in tafi ƙasan mu Allah ya ce bai laifi ba duk abin da za a yi ya gama amma wa man ta'akhkhara fala isma alai shi kuma wanda ya jinkirta ya ce a ni ba zan bari shi daga kwana biyu ba bari in ƙara ya zama washe garin hawan daushe shi ma Allah ya ce fala isma alai ma'ana wanda ya gaugawa bai laifi ba wanda ya jinkiri bai laifi ba amma limanin taƙa ga wanda ya kasance mene yana mai jin tsoron Allah ga wanda ya ji tsoron Allah to ba laifi wattaqullaha Allah ya ƙara mana gargaɗi da mai karatu da mai saurare ya ce ku ji tsoron Allah ba Allah ba kaman soja da ɗan sanda ba idan ya tabko ka sai ka ce to ina da ko wasu dubu ɗari hudu saboda haka ga suka kyale na Allah ba ruwan shi da naira ba ruwan shi da dala balle pounds in yana bukata ya baka kaga Allah ba ruwan shi da cin hanci kenan to saboda haka ka ji tsoron wanda in an bashi wani abu ba zai kyale ka ba shi hukunci kawai ya sani kai daidai ga sakamako ba kai daidai ba ga sakamako saboda haka mu ji tsoron Allah mata masu sauraron mu kar ku sha da maza kawai ake yi gaba ɗayanmu wattaqullaha aka Allah ya ce mu ji tsoron Allah kimmawa mijinki abubuwa daban-daban kika ji karatu kika yi la'asar ka san in an ji karatu sai ka ga abin kaman eh Allah asar kai wata har isha'i ta kan yi saboda tsaban da kuwa da yanda ta ji wa'azi sai ka ga ta karaya to in an haɗu a tuban mu Allah a tuba zuwa ga mai gida kai kuma an ce ka yafe karka ce sai an ma bayani zan kwakule kwakule na haifar da wani tunanin daban shi ma mai gida ka yabe min ka gafarta min duk abin da ne maka na yabe miki tun daga haduwan mu har yau ni ma ina neman ki gafarta min ki yabe min abin da kike ki ne maki kai ma na gafarta Allah za a je mu Allah a zero wani bai jiran wani amma ta kullace ka ka kullace ta to tana nan tana jiran za a haɗu a gaban Allah kana nan kana jiran za a haɗu a gaban Allah ina soyayyen ina ai lobiyin a nan kaga an haɗu da matsala ba a haɗu a tuban ma Allah a tuba ma Allah a tuban ma juna kuma ai ma juna uzuri ai haƙuri sai kaga an je lahira kowa na murna da ya haɗu da kowa amma in aka yarda aka je mu Allah tana neman ka kana neman ta ta shaƙe ka ka shaƙe ta kaga abu bai daɗi ba to saboda haka wattaqullaha a ji tsoron Allah masu sata su ji tsoron Allah masu shan giya su ji tsoron Allah masu neman mata su ji tsoron Allah masu caca su ji tsoron Allah masu gulma da yi da mutane da sauran miyagun ɗabi'u duka mu haɗu wattaqullaha arka Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum tuhsharuna ilayhi cewa da ni da kai da ke dukanmu za mu haɗu gaba ɗaya a gaban Allah ne subhanallah Allah ko sarkin adalci gaba ɗaya da ni da ke da kai da mu gaba ɗaya Allah ya ce wa alamu ka ku sani in fada ba ku sani ba annakum cewa ka lallai ka ganku tuhsharuna ilaihi duk za a tattara ku a gaban Allah kowa zai tsaya ya shiru sai yadda Allah ya yi a ranar da za ka ji Allah yana cewa limanin mulkul yau yau ko da wani sarki ko da wani shugaban ƙasa ko da wani minista ina chief of staff ina yake ba shi ranar ina chief of army staff ba shi a ranar ina ɓangaren civil defense 'yan sanda kowa ba wani maganar shugaban askarawa ranan kowa ya ciku-ciku yana jiran sa yadda Allah ya yi kafa limanin mulkul yau ko yau akwai wani sarki a cikin ku ko wani ne mulki wallahi an ce annabi zai fara cewa lillahi wahidul qahhar yau kowa lissafi ya kare mai ba me na cewa ba wani ne mulki sai Allah alwahid wanda yake shi kwara ɗayan nan alqahhar mai karya karba ba sai fir'auna duk ana tsaye an cirko cirko sahamana ana turko-turko su na su kowa da masu irin aikinsu duk ga kowa da mutanen kirki da mutanen banza an haɗu kawai yau la tamliku nafsan li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah ranar da ba wani wanda yake da iko ya mallaki komi kowa ɗanka na ta kanshi kana ta kanka matanka na ta kanta kana ta kanka abokinka na ta kanshi yana ta kanshi kowa ya ta kanshi kaga ƙauna da ke tsakanin ɗa da iyaye Allah ya ce kai ranan nan yauma ne fa yafirrul mar'u min akhihi ranan da wallahi mutum zai gudun ma dan uwan shi duk yadda ka san zumunta ya kai zumunta zai gudu ta nan ka gudu ta nan dan kar ya taku me kai ya ce ya ubangiji akwai ladana a gurin shi baka so kwabi wa ummihi wa abihi ranan da mutum zai ga uwansa duk yadda ɗa ke son uwa da uwa ke da tausayin ɗa ta gudu ɗan ya gudu kai ka san yau rana ne ko na bala'i wa abihi ranan da mutum zai ga baban shi ya gudu shi ma uban ya gudu ba maganan ɗan lele na ɗan lelenka kowa na ta kan shi a ranan wa sahibatihi wa wa banihi ko ranan da zaka ga mutum da matansa tenan yenan maganan in ba ka ban iya bacci ya kare i love you i miss you i mutu you duk maganan a duniya ne wallahi a lahira kowa ta kan shi yake yi wa alamu annakum ilaihi tuhsharun haka Allah yake cewa kowa zai ta kan shi kamar an ce ya ubangiji me ya firgita mutane Allah ya ce likulli mar'in minhum yawma idhin sha'ani yughni rana ne wadda kowa ta kanshi kawai yake nafsi nafsi yadda kaga yanzu ana yin nan kowa nafsi nafsi kama salil duniya kama salil akhira kama yadda kaga yanzu ana yi a duniya in mutum ya ci ya koshi bai damu kowa kai ya ci ba kowa yana ta kanshi to haka ranan shine sai da Aisha ta ce ya Rasulullahi ka urinta ni ka birgita ni yanzu ranan kana nufin aisha tana tsaye tsirara abubakar na tsaye tsirara wai wannan wani irin kunya zan ji manzo Allah ya ce wa yake ta tsiraicin wani kowa ya manta kanshi ma kawai kowa ta kanshi ke baka ga annabawa ma an- an je gunsu suna cewa me kai wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akrim bihi aina har annabawan an je gurin su me suke cewa adamu yace kai ba zan iya ba aje gunnu ya ce ba zan iya ba annabi ibrahim ya ce ba zan iya ba annabi musa ya ce ba zan iya ba annabi isa ya ce ba zai iya ba manzan allah kawai za a gunshi ka ji yana ana laha ana laha ai yau ni ke da ita ya je ya duka gaban allah yana kirari sai ka ji an cire murya an ce ya rasulallahi irfa'ar a saka ka ɗaga kanka ya rasulallahi ai an bar sujjada da ruku'u da wani zaman tayya duk a duniya yau ranan ka ne saltuta wasfa'atu shaffa ka tambaya a baka eh tambaya a baka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ka ceci wadda kake so mu baka ceton shi to a ranan fa in ka san annabi a duniya sai ya san ka a lahira Allah ka yarda musamman zan Allah a duniya shi yasa an an je kabari ba kowa sai an mai tambaya akan shi ba ma ta qulu bi hadha rajul ko ma za ta qulu bi hadha rajul me zaka faɗa game da wannan mutumin in ka san shi ka ce ai shine wane shine wane sai ka ji mala'ikun nan na cewa nam naumatul arusi yi bacci irin baccin angwaye allazi la yuqizuhu illa ahabba ahabba an-nas ilai ranan da ba wanda idan ango an ci aiki an gaji aka kai shi ya yi gajiya gaji ya kwanta ya kashe wayan shi kowa ya zo kakki tashe ni tana zuwa ita amaryan ta bubbuge shi ta bubbuge shi ya taso yana tsaki yana haka yana turo baki ya ga amarya a kashe maki ne ya haƙura to haka za a ce ka kwanta kai baccinka kawai wadda aka ce me ka sani akan manzon Allah ya ce ha ha la adari subhanallahi sai guduma kuma in yi can ƙasan ƙasa ƙasa kuma Allah ya umarce ta ta dawo da shi ka ji ƙasa ta ce muna hucin Allah dawo haka za a yi ta hukunta mutum Allah ka tsare mu saboda haka mu ji tsoron Allah wa alamu annakum ilaihi tusharu ya ku jama'a mu sani gaba ɗaya lallai mu masu tattaruwa ne za a tsare mu a gaban Allah gaba ɗayanmu ilallahi marji'ukum jami'an gaba ɗaya saboda haka mu ji tsoron Allah fa muna ganin yadda ake mutuwa ba kai ba ƙafa yanzu yanzu za ka ji wani kawai kuna tare sha biyun dare kuna tira da shi amma wallahi da asuba sai ka ji ana inna lillahi wa ai wane ya rasu to kai baka tuna ran da za a ce kai ne baka ko kowa aka taɓa jin ya zo cikawa ya ce a ɗan dakata ban ɗan cika ban bari in ɗan kammala wa aka taɓa jin haka baka ji kafiri har yakan roƙi Allah idan ya ga bala'i sai ka ji ya ce kai ya kule yana cewa ina da Allah zai jinkirta mini sai in sadakan in zakkan in sallah in abubuwa Allah ya ce walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai ɗaga ma wata rai ba idan ƙafa irin ajalinta ya yi ajali na zuwa magana ya ƙare to Allah ya ja mu cika da imani Allah ya sa mu tashi da imani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya saka ma iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da alkhairi ya ba su ladan goyonmu da ladan tarbiyyantar da mu ya saka mu da gidan aljanna Allah ya karɓa ibadanmu Allah ya yantar da mu Allah ya sa alƙur'ani ya cece mu Allah ya sa muna cikin waɗanda za su samu rahama Allah ka sa muna cikin wanda za su samu gafara Allah ka sa muna cikin wanda za su samu riskan daren lailatul qadr in cikawun mu ya zo ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik